إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda ya yi daidai da 23 ko ga watan rabi'a awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 8 ga watan goma miladiya shekara 2023 in ya inganta wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi na babban malami Allamatul Nuhin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi kai tsaye ana jin mu ne daga masallacin STM a wannan gari namu na Maradi a wannan ƙasa ta mu ta Nijar muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sake samkan muna da rahama da arziki da kwanciyar hankali a ƙasar mu Nijar da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya idan ƴan uwa ba su manta ba satin da ya wuce har yanzu muna cikin muqaddima inda malam yake cewa walamma kana ma'rifatu zalika ala tafsil ya taziru ala akthar an-nas hatta kathiran min al-ulama yace lokacin da sanin sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wahala koyo gaddi yawan mutane yace hatta ma da yawa daga cikin malumai li taqdimihim bi mazhabin muayyin sabida kayyade makansu da suka yi za su zaunawa a wani mazhaba guda ne shi kadai yake sa wa qad alima kullu mushtaghilin bi khidmati sunna al mutahhara yace wannan sananna abu ne ga duk wanda ya shagaltu da tattara sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jam'an wa tafaqahan yace anna fi kulli mazhab min al mazahib yace zaka samu a kowace mazhaba daga cikin wannan mazhabobin sunanan wata sunna la tujadu fi mazahib al ukhra wanda ba za ka samu ta ba a sauran mazhabobi wannan mun yi bayani wannan satin da wuce zaka samu mazhaba kaza sun ce sunna ne wata mazhaba kaza kuma ta ce wannan abun bid'a ne mun fahimta yan uwa yace kuma wa fiha jami'iha ma la yasihu nasbatuhu ila nabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kuma a dukkan mazhabobin nan baki daya zaka samu cewa akwai abubuwan da bai ma dace a danganta su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a dukkan kowace mazhaba zaka samu wasu mazhabobin sun kwaso wasu maganganu da wasu ayyuka suna danganta su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba su da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malan yace min al aqwal na daga maganganu wal af'al da ayyuka yace wa aktsaru ma yujan zalika fi kutubul mutaakhirin yace kuma mahi yawancin wannan an yi samun shi ne a cikin ni littattafai wanda suke na 'yan baya-baya wanda wanda suke yan baya baya za a fara sa kamar irin su Imam Malik Imam Malik yana ɗaya daga cikin mutaakhirin in ana magana wanda suke magabata ana tsayawa ne kan wannan ƙarni guda uku wanda suke su ne suka fi kowane ƙarnuka falala wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ma wannan ƙarnin shaida cewa wannan ƙarni ƙarni ne na mutanen kirki wanda akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai ni atba'u tabi'i mun fahimta yan uwa to hatta imam malik yana cikin menene mutaakhirin sai malam yace wa kaseeran da yawa zaka samu ma narahum yajrimuna bi ajri zalika ila nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuma zaka samu mahi yawanci wannan tarkacen wanda bai tabbata ba a sunna ana danganta shi ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa lidalika to saboda haka wada al ulama ul hadith malumma hadisi sai suka yi rubuce rubuce jazahumullahu khairan Allah ya saka musu da alkhairi dangance da rubuce rubucen da suka yi ce ala ba'di mashtar ala ba'di mashtahara minha kutubul kutubut takhrijat wanda zai kawo mana misali a takaice wanda suka shahara daga cikin littattafai wanda suke sun yi nisa a fage wurin takhrijin hadisi mun fahimta an uwa wanda insha Allah ta'ala daga wannan zamu tsayawa mu shiga cikin karatun littafi saboda muqaddima kadan in muka ce zamin ta akalla zamu iya sati goma sha bamu ida ta ba cikin mun tahi da sauri to shi da wannan uwa sai ce ina kallon da an shiga cikin karatun kai tsaye in an taɓa muqaddima sama sama saboda asali mutane suna buƙatar karatun mun fahimta daman kuma ustazai ne sai a koma ida karantawa in mun samu dama wani lokaci insha Allah ta'ala sai mu yi bayanin muqaddima in ce mala yace allati tabayyana hala kulli hadisan mimma warada fiha min min sihha aw da'af aw alwad yace littafai malamai sai rubuce rubuce dangane da abin da ya shahi takhriji yace kowane hadisi da ake dangantawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in sahihi ne za su cewa wannan hadisi ya inganta in da isi ne su ce wannan hadisi da isi ne in maudu'i ne su ce wannan hadisi an kago shi ne an danganta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace samsam malumai su ce wannan bai da alaka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda satin da wuce mun ba ku musallai ko da wasu hadisai wanda ma wasu akwai su cikin majmu'ul baharaini wanda wasu kuma sun zo cikin littafi iziya wanda wasu za su samu su cikin ishmawi cikin kaza cikin akhdari cikin littattafai da barkatai za ka samu wasu abubuwa wanda ana danganta su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su da alaka kamar yadda malam albani ya saki lamba kasa ya kawo magana imamul lakinawi dangance da hadisai yake cewa za ka samu da yawan littattafai fiqhu manya wanda za ki samu manya manyan malaman fiqhu suna hujja da wannan littattafai yace mataki mataki yace amma in muka zo dangance da abin da ke da kai na takrijin hadisi yace ba magana yace saboda mi mai yawanci malaman fiqhu ba su da ilimi na takrijin hadisi mun fahimta uwa kamar misali mai yawanci masu hawan mota a yanzu ba su iya kanikancin mota ba haka nan ne dole da yadda suke hawan mota daga kai wani abu sai an koma wurin garages su ne za su yi bayani su ce wannan mota ta ci kaza ta ci kaza ta ci kaza to haka akwai malaman hadisi wanda asali su ne suke da cikakken ilimi da za su tsaya su ce wannan ya tabbatar ga annabi wannan bai tabbata ba Allah ji dan babban malami Abubakar Bumu da ya wani magana cikin littafin shi da aka same shi aka mai magana sai ya ce a'a shi ha yayi magana ne kawai yayi rubutu ne ce ku je ku ga malamin hadisi su za su tabbatar muku da ya inganta in bai inganta ba su za su cewa kan ku yi aiki da shi kenan kun ga ba wai kowane littafi bane ba mutum zai daukowa ya karanta musamman littattafai wanda aka yi translation wanda aka yi translation ɗinsu daga larabci zuwa faransai ko zuwa ingilishi ko zuwa hausa kawai za ka ga mutum ya ɗauko littafi yana karantawa asali bai san wannan abin da ake dangantawa ga annan Muhammad sallam ya inganta ko bai inganta ba mun fahimta kenan 'yan uwa ilimi ne wanda yake da buƙatar ta tsantsan kaka kuskura ka ce annabi Muhammad sallallahu ya ce ba tare da kana da cikakken yakinin cewa wannan abin ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mala yace akwai kitabu da inaya bi ma'rifat ahadithul hidayah sannan kuma akwai turkul wasa'il fi tafrij ahadithu khulasatud dalail yace kilahuma li Sheikh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Quraishi Al-Hanafi yace wannan littattafan duka na wani babban malami ne wanda ake cewa Abdul Qadir bin Muhammad Al-Quraishi Al-Hanafi sannan akwai Nasbur Raya li Ahadithul Hidayah na babban malami Ibn Hafiz Az-Zailai sannan akwai Muktasarihi shi ma na na shi babban malami Ibn Hajar al-Asqalani sannan akwai Talqis al-Hadir في تخريج أحاديث رافع الخبير شما نبب مالم ابن حجر الأسقلاني سنة مالك وغيرهما da sauran da su koyi wanda suke aikin su ne wannan kanukan ta hadisi mala yake ba tare da na tsawala ba mala yake to mala za ku ga kasa sai ce aqul lina cewa lamma kana ma'rifatu zalika ala tamthil ya tadiru ala akthar an-nas yace lokacin da naga sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tayi wahalar koyo ga yawan mutane sai ce sai ce allaftu lahum hadal kitab sai na wallafa musu sai na rubuta musu wannan littafi li yata'allamu dan su sani kashiyatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sallah fa ya tadubi dayatihi sai su yi koyi da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha a cikin wannan sallar tasu yace rajiyan lil maula subhanahu wa ta'ala yace ina mai kwadayi wurin Allah subhanahu wa ta'ala ma wa'adna abinda Allah ya yi mana alƙawari ala lisani nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta halikan bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda annabi yake cewa man da'a ila huda duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajr lalle yana da lada mislu ujur man tabi'ahu gwangwadan lada wanda ya bu wanda ya bu wannan shari'a tashi in ka gyara ma mutum sallah to duk lokacin da yayi aiki da wannan shari'a kana da lada ba tare da an rage ma wancan komi ba cikin radar shi mala yace wannan hadisi rawahu muslim wa ghayruhu imam muslim da wani shi suka rawaito wannan hadisi mala yace huwa mukharraj wannan hadisi ni ma albani na fitar da shi cikin al ahadith sahiha hadisi na 863 to idan insha Allah ta'ala za mu iya tsaidawa daga nan mu shiga kai tsaye cikin karatun littafi wanda mala albani yana cewa sababin da yasa ya rubuta wannan littafi yace saboda bai samu wani littafi bane wanda yake bayanin sifar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bai samu wani littafi ba wanda yake bayanin sifar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yace to a wannan lokacin sai na ga ya zama wajibi a gare ni in rubuta ma ƴan uwana musulmai littahi wanda su manufarsu wanda su burinsu kullum su bi shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace sai na rubuta wannan littahi tun daga kabbara harama zuwa sallama dan ya sauwake musu kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace amma ga masu san annabi soyayya ta gaskiya da sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine daga ka kira shi ka abinda annabi yace zaka ga yayi waki da komi ya kama magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba soyayya ba ta wa'ansu daga cikin gurbatattun mutane masu cewa wai su suna sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba su amsa abinda sahabban shi suka rawaito misali ɗan shi'a misali ɗan ƙur'aniyun da su bisu ma yarda da wani abu hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duk suna da awarsa annabi ne da awa na ƙarya wanda ba gaskiya bane ba mun fahimta ɗan uwa da kuma misali masu yin maulidi su ma suna da awarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma za ki ga a shekara so ɗaya ne suke da suke da awar na sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine maulidin kadai maulidi ne kawai yake nuna musu wannan rana ce wata ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda imanin musulmi bai cika sai lokacin da ya zama yana sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama ga kowa to dan uwa in aka takeice wannan abun sai so ɗaya a shekara anya abun ya zama kai kana sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ga yadda kake son wani babanka ko mamanka ko yadda kake son kanka to dole sa annan Muhammad sallam sai ya zamana ya zama muna jiki kowane lokaci muna sa annan Muhammad sallam kuma muna koyi da abin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muna da shi wanda sai sai insha Allah ta'ala sai mu shiga cikin karatun littafi kenan masu littafi za su diba a safha na 30 na 66 takarda na sassin da shidda inda za ku zama na ya ce istiqbalul ka'aba an yi bolu a ƙarar bismillah an samu safa'in sassin da shidda haka nan ne ko sassin da shidda ne a yi ko malam ba na ka kawai in ci gaba na ganin zai da tsaka mun lokaci saboda mun daidaita shi da yadda ya kamata sai malam yace istiqbalul ka'aba shine fuskantar ka'aba lokacin da mutum ya zo mi ya zo sallah malam yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idza qama ila salati lokacin da ya tashi zai yi sallah istaqbalul ka'istaqbalul ka'aba yana fuskantar ka'aba fil fard wan nafila ana son duk lokacin da mutum ya zo sallah shine ya fuskanci alqibla a cikin sallar farilla da kuma sallar nafila malam yace wa amara zalika wa amara bi zalika sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma annabi ya umarni da haka faqala yake cewa musiu salatu wannan wanda yake bata sallar shi alikun salat bin rafid wannan malam yake zai zo da cikakken hadisin annabi yake ce mishi idza qumta ila salati idan ka tashi yin sallah fa asbigu wudu to ka cika arwalla thumma taqbilu alqiblata fa kabbara kun ga arwallan nan tana da muhimmanci in mutum ya zo yin sallah ya tabbatar yayi arwalla ne to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataytum salata fa ahsinu wudu'akum in kun tashi zuwa sallah ku kyautata arwallaku annabi yace bayan ka kyautata arwallah sai ka fuskanci alqibla sai ka yi kabbara Allahu akbar mun fahimta ya uwa wannan mun yi bayani kabbara har ma daga hannu shi ba wai watsa hannu ake ba wurin kabbara mutum yana daidaita yatsanni shi ne sai ya sa su ne sai sun kunnuwa ko sai sun ka haɗa yadda shi ma insha Allah ta'ala karatun yana nan ba a raba yatsanni kuma ba a yin kulli mala yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance fi safar a lokacin da yake halin balaguro yusallin nawafil yana yin sallolin nafila ala rahilatihi akan abun hawan shi wa yutaru alaiha kuma yana yin wutiri akan su yace haitu tawajjahat duk inda abun hawan nan nashi ya ba gaba sharqan aw garban ko gabas ne ko yamma mun fahimta ka gani addinin musulunci akwai sauki nan gaba zaka ji kaji zaka iya sallar nafila saman moto zaka iya sallar nafila saman mota a to annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yi saman ka a hawan shi shine taguwar shi misali ka ce dokin shi ko jakin shi kai kuma yanzu ba jiki ake hawa ba mota ake hawa mun fahimta ya uwa kuma in kai za a baka lada tun da gashi uga kwata kwata yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wa fi zalika mala yace wa aita bi ma da sallah ne aka abu hawa nazala qawlihi ta'ala wannan aya ta sabko fa aina ma tuwallu fa sammu juhulla ai duk inda kuka fuskanta duk inda kuka ba gaba ai kuna tunkara Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimta ita gabas in Allah ya samu da ita ne amma za ka zo ka jina wurin yanzu da mutum zai zo cikin masallacin da a ce babu alama na nan ne gabas sai ka nan yayi sallah in yayi sallah sallar shi tayi ba a bukata sai ya sake wuta saboda Allah da yake a kalli gabas din kuma kan yamman ma da ka kalla shi kan hata mun fahimta ai uwa sai ma da yake cewa wa kana ahyanan wani lokaci kuma idza arada an yatatawwa ala naqatihi istaqbilu biha qiblatan fakabbara wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in zai nafila akan abin hawan shi mun fahimta kamar kace in zai nafila akan motar shi ko motar shi yana dauko motar tashi ta kalli gabas ko yana dauko kan motar nashi ya kalli gabas sai ya kabbara Allahu akbar sannan ya kada motar shi ko motar shi duk inda yake so ya tafi yana cikin sallah kuna tare da ni kun ga wancan lokaci an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda ma sama gaba yana yi ko nan kuma an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kallon gaba ce kabbara harama ne sannan ya kada motsa shi ko motsan shi ya tafi kuma salla kuma salla haitu kuma salla haitu wajuhu rikabu sannan ya salla duk inda wannan abu hawan nashi ya fuskanta yace wa kana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarkau yana yin ruku'i wa yasjudu yana yin sujada ala rahilatihi akan abun hawan shi yace ima'an bi ra'atihi an ce annabi yana ruku'i yana sujada wani zai ce to saman mota maran ya za a ruku'i ya za a sujada annabi a'a annabi nuri ne yake yi da kanshi maran ya yake yi sai yace wa yaj'alu sujud sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sa sujada akhfadu min ruku sujjada tahir ku'i ima kamar nunawa yake yanzu misali kana tsakar tukin mota ko moto kuma kana son kai sallar nafila ko to in ka zo ruku'i za ka dan sujjar da kanka ne kaɗan kamar yanzu haka na yi ruku'i in zan sujjada in na in na dago kenan sai zama na na dan yi haka amma ina kallon gaba na kuma ina tukina ana so a samu sujjada ya dan yi ƙasa ne saman kan ruku'i kuma ba duka ba za ta yi haka a'a nuni ne kawai za ta yi tana yi mun fahimta yin uwa sai ce wa kana idza arada an yusalli al-farida annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya zo zai sallar farilla nazala sai ya sauka daga saman ka abu hawan shi fastaqbil al-qibla sai ya fuskanci al-qibla ku dan uwa kaga sallan nafila ita ce ake yi saman kan mota ko motso amma annabi in zai sallar farilla yana sabkowa daga saman motar shi ko motar shi yace wa amma salatul khawf amma salatul khawf shine sallar tsoro ana hali yaki misali yace khawfu shadid tsoro mai tsanani faqad sanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta li ummatihi an yusallu annabi ya sunnanta ma al'umma shi lokacin da ke da kai hali ne in security ana cikin yanayi na yaki ya za ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce rijalan qiyaman mutane su yi sallah suna tsaye akan kahuwansu ko kuma suna saman kan abu hawansu suna yaya suna fuskanta alƙibla ko kuma ba su fuskanta alƙibla muna fahimta yanzu ana yaƙi ana halmo bindiga ana halmo bindiga wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ƙarshen rantsuwa ko ka san bahaushe da kaya haka ya san ka zo ƙarshe kaya da sama ta haɗo kan haka wallahi in ana halmowa bindiga kana halmo bindiga aka yi sallan magariba har lokacin ta ya hita baka yi ta ba wallahi ka mutu a wannan yanayin ka shiga wuta kalibi da fiha ko fahimta ko ba gane ba ana halbo ma bindiga kana halbawa kuma ka tsayi yakin musulunci zaka kare musulunci zaka daga kalmar shahada wallahi ka mutu akan wannan ba sai sallah ba wuta zaka shi yasa kullun ina gani ga wanda suka fotar da sai ko wallahi ba ka da wani uzuri da zaka je ma Allah kan sallah kai saukin ta kana da bindiga kana da mota sahabbai babu ko ɗaya a cikin wannan a da kibiya ne da mashi da raƙumma da dawakuna suna halwawa ana halwa musu Allah ya sabkar da hafizu ala salawat a kiyaye salloli bari mu ida bayani ki malamin yace yace ayi sallah kalli ka san addini yana da sauki sallah a halin yaki aka ce ko kana kallon gabas ko ba ka kallon gabas kai sallah kana saman mota ne ko kana tsaye ne ko kana kwance ne kana ko ma wani hali kake ka dai sallah ka tuna da Allah a wannan lokacin baka ruku'i baka sujada kawai ka rinka dauka ga kanan kana sallah shine kadai abin da ake so gare ka to ka ce baka iya yi wani yadda haba mala in wuta ta yi wuta imanin ka dai bai kai ba wuta ta yi wuta duk wutar da ta yi wuta ta isa ta hana abin da Allah ya kaddara kan kai in mutuwa ce in bala'i ne ba ta isa ba kawai wanda ka mai da al'amarin ka ga Allah mala yace wa qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza salatu in ana yaƙin aka cakuɗe mun gane kun shigo juna wanga suna halbawa wanga suna bugawa an ganewa yace fa inna ma huwa takbir wa ishara wa isharatu bil ra's to wannan lokacin kabbara ce kawai zakai da ishara ga kai kana daga takobi kana taron mutum kana sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana kana yi kana yin wannan ha yace wa kana yaqulu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa ma bainal mashriq wal maghrib qibla ai tsakanin gabas da yamma al qibla ne shine kamar kudu da arewa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsakanin gabas da yamma ma al qibla ne kenan ana nuna ma in ana halin yaki ba a bukatar sai ka kalli gabas in zaka sallah yanzu in gobe za ta tashi cikin gida Allah ya yi mace ba mata sun shahitawa babu dani a jikinsu ko sai ta hito ne iska ya buge ta sai ta gane sun tabbata ta halin kunya to kuma malam da hutan lahira ai kwanda ta duniya haka nan ne ko to ya kamata mu tsara gane muhimmancin wannan sallar sai ni malam ya qala jabir jabir Allah subhanahu wataala ya kada shi yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi masiratin mun kasance muna ni tahiya tare da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata tafiya yace fa asbahna ghaymun sai muka wayi gari kamar cikin gizagizai yadda a lokacin suka wayi gari ba su iya su gane wai ina ma ne gabas take sai ce kawai fa taharrina wa ikhtalafna fil qibla kowa sai kirdado sai suka yi yace sai muka saba maliki bala fa salla kullu rajulin minna ala hiddati kowa sai salla a inda yake kallon ya gamsu da shi nan da alqibla sai ce faja'ala ahaduna يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا كما سيقوا ويرين فشيد علامة نوي إنجلي يا واي دنسو داني إناني سكي ونن صلى الله عليه وسلم yace falamma asbahana lokacin da muka wayi gari nazarnahu muka diba yace fa idza nahnu sallaina ala ghair al-qibla sai muka ga baki ɗaya mun yi sallah a cikin ma kalli gabas ba yace fa zakarna zalika li nabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka labarta mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu ga yanayin da muka shiga ciki mun yi sallah mu kalli gabas ba yace falam ya'mirna bil i'ada annabi bai umarce mu da mu ramka wannan sallar ba to kaga ashe in ka kuskure mu an kibla ba a buƙatar sai ka rama sallah dan da ana buƙata da da suka zo sai annabi ya ce tun da ku kalli gabas ba ai sai kun rama wannan sallar mun fahimta annabi ma sai ya ce musu faqad ajza'at salatukum tabbas haqiqa wannan sallar ta ku tayi yace wa kana yusalli nahu baitul maqdis annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana mi sallah yana kallon ina baitul maqdis da san ai asali ma sallah ba gaba ta ake kallo ba ina ake kallo a baitul maqdis ina ne a ina ne Jerusalem wai baitul maqdis ina ne gabas ne ko yamma ko kudu ko arewa ana annan muhammad sallam yamma dai ko annan muhammad sallam ya kasance yana kallon ina baitul maqdis wanda ga ka'aba a gaban su suna kallo kahin ayati qabla an tunzila hadhihi al-aya kahin wannan aya ta sabko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annan muhammad sallam adi nara taqallub wajhaka fi sama ai mun ga kana kallon sama kana fuskantar sama lokacin da kake sallah sai Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falan walliyannaka qiblatan tardaha da sannu za mu maida ta akan alqibla wanda ita ce mi kake bukata ka yarda da ita sai Allah yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram dan haka ka ɗauki fuskar ta ka maida ta tana ni tana kallon alƙibla dan yahudawa suke ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai ka zo ka ce addinin mu da naku ba guda ba kuma inda kake kallo kana sallah mu ma nan muke kallo muna sallah inda kake kallo kana kaza abin bai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dadi sai annabi ya komo yana fuskantar sama sai Allah yake ce mishi mun ga kana fuskantar sama cikin sallarka to da sannu za mu maida ma alƙiblarka ka zamo ina shine kana kallon Ka'aba din kawai sai aka wayi gari kuma an bar kallon sama an bar kallon Baitul Maqdis an kuma ana kallon ana kallon gabas shine ana kallon Ka'aba mala yake falamma nazalat falamma nazalat istaqbilu falamma nazalat istaqbilu Ka'aba lokacin da wannan aya ta sauko ta cewa a kalli Ka'aba yace fa bainan nasi bi quba mutane sun kasance suna sallah a masallacin Quba wanda duk wanda suka sai haji ai sun san wannan masallacin sun kasance mi fi salatu subh suna yin sallah na asuba sai yace idza ja'ahum atum sai ga wasu mutane ko wani mutum faqala yana ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai annan Muhammad sallam qad anzala alaihi lailatul qur'an ai a daren jiya su suna sallah asuba ne an yi ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi an saukar mai da alqur'ani wa qad umira an umarci annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yayi ne an yastaqbilu ka'aba ya fuskanci ka'aba lokacin da yake sallah su wa'ancan suna kallon baitul maqdis ne kun gane to da wannan yazo yake ce musu to amma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi yanzu an bar kallon baitul maqdis an koma ana kallon gabas me suka yi fastaqbiluha kai ce suka juya suna kallon ni Ka'aba wa kana wa kana wujuhum ila sham wanda canza sun kasance huskokin su suna kallon ila sham fastadaru sai suka juya wasidara imamu ma haka yi ma inna su ya juya hatta istaqbilu bihim al-qibla hatta da suka kasance suna fuskanta al-qibla kaga wanda yana karantar da mu duk lokacin da kake wani abu a jini sai wani ya zo yake ce ma wane ka san nan da kake ba daidai bane ba abin da ke daidai a kanka in ka tabbatar da abin ya inganta kamar wannan abin ka kama abin da ya tabbata kawai kadima sallah ce suke yi aka ce musu ba ai amma da liman inda mamun kai tsaye suka jura suka komo suna fuskanta alƙibla yaya da ta ce ba kai kai yanzu duk da uwayen mu nan da kakannin mu ka ce kai ba baba na ake kallo ba abinda ya kasan kwana nawa shekara nawa wata nawa muna kallon nan kai tsaye kawai yanzu ka zo ka ce mana ba haka ake yi ba a ba dai ya tabbata ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai shikenan sai suka yi suna kallon ni suna kallon Ka'aba to haka ake so a matsayinka na musulmi duk lokacin da aka ce ma ga wani abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kaza kayi watsi da naka ka kama na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine mahita a rayuwa kamar yadda Allah ya nuna muna haka da kai shi yake ce muna in dai muna son mu rabauta duniya da lahira to mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake in kun bi annabi to kun shiri in kuma kun ki ba annabi Muhammad sallallahu to kun bace mun fahimta uwa kina insha Allah ta'ala ina kallon muna iya saurara nan tun daga lokaci yayi sai ya zama na sati mai sauwa in Allah ya kai mu za mu tashi inda yake cewa al-qiyam tsayuwa a cikin sallah kenan yanzu kaga ana fuskanta al-qibla ne in za a sallah ko ai mana ya ce tun daga kabbara harama zuwa sallama ko to yanzu an zo abu na farko in za ka sallah ya zama na kana fuskanta al-qibla in za ka sallar nafila kana iya ka kalli gabas a saman moto ko mota ko kuma ba sai ka kalli gabas ba ko kuma kayi ka fuskantar da motar taka ko motar naka yana kallon gabas sai ka bara harama sai ka motsa motar ka ka shiga duk wanda da ka ga dama kana cikin sallah Allahu akbar kuma za a baka lada yanzu misali kana so kai na filolin nan da ake yi ko ko kana son kai na fila bayan sallah azhar sai ka mana kana da wani uzuri musulunci akwai san ita ka buga abu hamka ka tahi kawai kai kai kai na filfilin ka nan wurin kuma za ka samu lada cikakka saboda ni annabi shi ya karantar da wannan amma da wani ya zo mana da wannan ba annabi ba sai mu ce babu bukata ba a nafila sama a bawa tun da annabi bai ba amma tun da annabi yayi shikenan ba wanda ya ce yake kuma ba ko da za a zage ka a ce kaza a ce kaza ba dai annabi yayi ba shikenan kawai mun fahimta uwa kenan kuma insha Allah ta'ala ina ƙara sanar da uwa cewa a takara su sukan da muka tsaida kwanakin baya za su ci gaba daga rana irin ta gobe in Allah ya kai muna rai ko gobe muna yin arba'una hadith tsakanin magariba da isha'i a wani masallacin na tashan ba da rufa wani hanyar babba sannan kuma ranar laraba muna yin akhdari a masjid taqwa masallacin sarkin zabar ma wanda yake nan gaban lishe mu fida kaɗan shi kuma ranar laraba shi ma tsakanin magariba da isha'i sannan muna karatu a tsida bayan sallar la'asar hallau a cikin wa'in masallacin sannan kuma muna karatun Qur'ani muna karatun hadisi rana talata da ranar juma'a tsakanin magriba da isha'i a masjidin taqwa sai kuma wannan karatun da muke a cikin wannan masallaci in wancan program ya ba mu dama mu ci gaba da za mu ci gaba in kuma ba mu ci gaba ba insha Allah ta'ala dama kamar yadda muka tsara muka ce malam zai ci gaba da karatu ko kuma cikin ustazan da suke halarta karatu insha Allah ta'ala kenan za mu saurarawa na abinda muka karanta ne daidai sati dai mai zawa akwai karatu insha Allah abinda muka karanta ne daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna kenan inda kai masu tambaya ko nuri da aka yi kuskure ɗan uwa suna iya magana domin neman ƙarin bayani insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullah Eh. To, akwai abin da ake ce masalatul khawf inda sallatul halin tsoro. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala aya da take ayi sallah a duka ita ce inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hafizu ala salawat ko ku kiyaye salloli sai Allah ya ce wa salatul wusta ku kiyaye sallah ta tsakiya ita ce sallar asar sai Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ku zo ma Allah kuna masu nutsuwa wanda nan gaba za mu zo mu bayana karatun na gaba sai Allah subhanahu wataala yake cewa eh wa qul lillahi kafir sai Allah ce fa in khiftum in kuna halin tsoro ana yaki kenan sai Allah ce fa rijalan ni sallar kuna tsaitsaye auruku bana ko kuma kuna kan abin hawan ku sai Allah ce fa iza amintum in an ida yakin sai Allah ce fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sai ku komo kuna sallah da kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce ku ku yi sallah lokacin da babu ku sani ake ce ma sallah ba mun fahimta yawa salatul khawf ta zo nau'ika iri iri za a iya wasu su yi nafila wasu su yi raka'a biyu wasu suna can suna fuskantar mayaka ana yaki mun fahimta sannan wa'annan suna sallamewa kuma su fahimci ta zo da yake fiya iri iri wanda insha Allah ta'ala in muka zo nan mun tsaye bayanin wasu daga ciki kamar dai muhammad shari shi ne wallahi azim kar sojawanmu shi sakaci cewa wai su suna yaƙi ne su bar sallah wan kai ba daga masa abubakar kafa ba kai za a daga ma a Allah ya samu dace malam bismillah wa alaikum salam duka dan ba a kayyade ba an ce annabi Muhammad sallallahu sai yana cikin balaguro shi an ce in yana balaguro ma yana yi mun fahimta kenan an buɗa ma ne ba sai kana gida ba ko kana cikin balaguro za ka iya kai sannan na fila sama a ba hawanka a ban ji ba eh eh yana fuskanta eh kamar za a kallon sama ana sallai yau a yana kallon sama yana sa amai wahayi ai kamar ai ayan ne Allah subhanahu wataala ce falan walli yannaka qiblatan tarra Allah ce mai da sannu zamiri zamu maida ma alqibla wanda ita kai kake so ko kuma ita kai yarda da ita sai Allah ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ko ka koma kana fuskantar gabas kamar Allah subhanahu wataala ce qadina qadara taqallibu wajhaka fi sama ko mun kana kallon sama kana fuskantar sama in kana sallah sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mishi to falanuwalliyannaka da sanu za mu sauya ma alqibla kai dan sai Allah yake to a komo ma ana kallon gaba sai mun san ko mallan fahimta ba ai duka maganganun bu karo da juna ba cikin sallar ne yake kallon sama yake sa a sauya mai wahayi misali ko ni muka ce in yana sallah yana kallon sama sai kai kuma kace yana sallah yana kallon sama yana so a sauya mai wahayi kenan ƙari ne ka zo cikin abin da ni yake bayani kan shi Allah ya ce in yana sallah yana kallon sama ka fahimta to Allah ya saka da alheri aha alaikum salam wa rahmatullah to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ina jiya mu mutumin da yake sallah yana daga idan shi sama Allah ya maida mai kai iri na jaki ko kuma sufa irin ta jaki akwai wani babban malamin hadisi wanda ya aikata haka ya zo ya karanta hadisi yace annabi ya ce yana tsoron mutum da ke wasa da ido ko ke kallon sama Allah mai da mai kai irin na jaki sai yake bari ya gwada yana gwada kuma Allah mai da mai kan jaki kuma kai ma an mace yarda ba ta gwada ta gani wata rana wata rana dalibin shi yayi karatu wurin shi malamin babban malamin hadisi ne yana ɗaya daga cikin malamai ma wanda suke malamin su Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalibin shi yayi karatu sai ce malami ban taba ganin ka ba ina so dan ka yace ai shi ba a ganin shi yayi yayi yace to bari gwada yana buɗe ridan ya ganshi sai ya tsorata yace ka gani yace ka san me kawo nan yace izgiri da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa annabi ya ce a tsare jemu in baka tsada ba wallahi ka ah ka ga me jemu irin na gursuru wallahi ki kiyayi wannan wai asabillahi shi yanzu da Allah ne wa rasulihi da manzon shi wa ayatihi da ayoyin Allah kuntum tastahzi'un kuke musu izgili ya sa wannan kanin shi ya sa wannan dan shi kai sake wannan ka kake tarauta Allah ce la ta'taziru kai ku kawo izini alika kuntum kun kawo ce bayan tanda ku masu imani mun fahimta kenan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kallon sama to sai Allah ya hana kenan yanzu ba magana mutum ya zo sallah ya kalli sama mun fahimta ba magana mutum ya zo sallah ya kalli baitul maqdis amma in kai a kuskure sallah kai amma annabi Muhammad sallallahu ya hana mutum ya rika kallon sama yana sallah ko yana wasa da idan shi cikin sallah zaka ga wani yana sallah ya kalli san ya kalli san ya kalli san wallahi akwai matsala kwarai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya maida ma kanka irin kan jaki ko tura ka irin tura ce to Allah ya tsare mu amma ga wanda bai rabe yana iya gwadawa ko da shi kadai ne cikin ɗaki aha ba wani tambaya ko alaikum salam na'am
Thank you.
ban gane ba mm. Mm. to
Thank you.
tun farko a in ka shigo masallaci kaga lokacin da ke da kai bai isa ka kai sallar nafila a nitse za ka yi hakuri ne kamar yadda jiya yake sai ka zamna saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi cewa yi idza qimatu sala bakin da aka tara iqamar sallah to fala salatu babu wata sallah illa al-maktuba dan bakin da aka ce Allahu akbar Allahu akbar nafila ka ta lalace kai asarar ba a bukata sai kai sallama ta shi kawai ka shiga sahu ko da kana tahiyya ne kai salatu annabi kana addu'o'in nan ana tare iqama ba a bukata sallama ta shi kawai shiga sahu shikenan wannan kuskure ne biya daga cikin mutanen wani sai liman ya zo ya ha asara ya kama wai shi so ke sai ya iza nafila yayi asaran nafila kuma yayi asaran wani bangare na farilla mun fahimta sannan tambayar shi ta gaba ita sallar farilla da sallar nafila kaf kaf insu ba wani bambanci sai dai wannan an farlanta wannan wannan an baka zaɓi ne to karatun da ake yi sai shi ake yi nan wurin mutanenmu da yawa ba su mai da sallar nafila wata sallah ba ce mai muhimmanci za ka ga mutum wai sallar nafila minti ɗaya minti biyu ka iya sallar nafila ka san me wannan nafilai annabi cewa yawa inda aka ga matsala cikin farilla ka za a cike ma da nafila to sai aka samo ashe nafilan nan ya kamata in ka zo yin ta kai yaya ka kyautata ta kwarai saboda in aka ga matsala can za a ciki to aka dauko da ita matsala da matsalawa a ko fahimta ya uwa to Allah ya ba mu ikon gyara wurin na'am al-qunut tawtiri to annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangance da alƙunutu na wuturi bai ba kowane lokaci ba aka samu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yawanci alƙunut ana yin shi ne shi yana yi a cikin sallah na nafila amma shi ma ba kowane lokaci ba kamar yadda kace alƙunutu lisan hatta irin wanda muke yi a cikin qiyamul layli a cikin sallar ashan misali ko ba wai ba dukkan dare ba ma ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wannan alƙunuti irin yadda muke yi ba dukkan dare ba ne amma yanzu masallatai mu kowane dare sai ai sannan ba dukkan dare ba ne annabi yake ma na tuna raka'a 11 wani lokaci raka'a biyar zai wani lokaci bakwai wani lokaci tara wani lokaci 11 kai ɗaya ma wani bai za a yi a sallar ne kuma ka kalla kiyamun laili yanzu duk mun dauka cewa daga sha biyu na dare ake fara annabi ya yi kiyamun laili bayan sallar isha'i ce ba sai ba wane mutum to kaga kamata a ce ana caccanzawa mun fahimta a wanga wani lokaci a yi kiyamun laili bayan sallar isha irin lokacin da ake a shan nan wani lokaci a shinkin safa cikin dare wani lokaci tsakiyar dare amma mun riƙe mun ce sai kaza sai kaza kasa za ka ga wasu ba su iya kyamun laili misali wanda yake ma'aikaci ƙarfe takwas ko bakwai da wani abu ya ta yi biyo ya zai iya ya kai ƙarfe uku ƙarfe hudu na dare kuma kowane dare kuma da sahi ya yi aiki zai wahala amma kaga in dare ɗaya ne misali yau an yi ta an yi sallar isha'i an ce ko yanzu za a kiyamu laili haka annabi yake yi ka ɗauki kiyamu ramadan ko salatu tarawih za ka gani annabi yana yin bayan sallar isha'i yana jinkirtawa wani lokaci ta kai tsakiyar dare wani lokaci ma ta kai ni karshen dare wani lokaci suka ce har mun zai cewa ma ba mu samun sahur kawai ana sallah mun fahimta yan uwa to shi yasa biyayya shirya annabi Muhammad sallam shine zaman lahiya zaka ga wasu wallahi suna kyamun lalle su kun harkon dare tayi tayi daram mun fahimta su ma ko ba a ce ba sai yake kullum kuma su rinka kiyamun da halkon dare ana so a rinka tattanzawa wallahu ta'ala a'la wa a'lam shikenan ko to ga usubaina inda kuka ji mun kuskure kullum muna cewa ku yi kokari a zo a gyara insha Allah ta'ala shikenan ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki da نعم yana da zaɓi in ya so yana iya yanzu in ya so yana iya bari halla yana iya bari ha'a ga wani ya haɗa ta da la'asar balaguro annan muhammad sallam ya ce wani nau'i ne na azaba Allah ya muna sauki cikin shi na mu takaita sallah ko mu takaita kana iya hada azhar da la'asar kana iya jawo yanzu in kai azhar ka jawo la'asar ka hada su kana iya jinkirta azhar ka hada ta la'asar kuma kana iya kowace ka yi ta kan lokacin ta mun fahimta ai uwa to Allah ya samu dace baki daya kuma Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah ya zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ya yi mishi duk musulmin da ke fama da wani rashin lahiya ko matsala na bashi ko matsaloli dai na rayuwa Allah ka san shi ka san matsalolin da yake ciki Allah ka yaye mishi ya Allah duk musulmin da ke taimaka wa musulunci da musulmai ta ƙarin shi ko ta dubara shi ko ta wayan shi ko ta dukiyar shi ta kowace hanya ya Allah ka taimake shi ya Allah ka saka mishi da alkhairi ya Allah duk musulman da ke cuta ma musulunci da musulmai ta kowace hanya ina shirwa Allah ka shirye da shi in kuma bai shirwa ya Allah mun jamka shi a hannunka ka yi mishi yadda ya dace Allah kai ka yi sanin ya dace da shi muna addu'a ga uwayenmu ga malaman wanda suka so Allah ya yi musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته